mun ji karatu mun yi siffofi fi'iliya sifatul fi'iliya siffofi na aiki na ubangiji akwai alma'anawiya akwai zatiya akwai yanzu ga fi'iliya waɗanne irin siffofi an na aiki kamar ja'a wa ja'a rabbuka nazala yanzu li rabbuna tabaraka wa ta'ala da masu kama da su kamar so da ƙi da yarda da fushi waɗannan duk siffofi ne na fi'ili to ‘yan bida'a mu'tazila da asha'ira da sauransu ba su yadda da siffofi na fi'iliya ba kamar yadda ya bayani jiya saboda me duk da yake sun zo cikin nasoshin ƙur'ani da hadisai ingantattu amma ba su yadda da su ba don me saboda sun saba ma hankalinsu su suna tabbatar da siffa ga Allah ne siffofin Allah ne da hankali duk abin da ya daidai da hankalin su tabbatar ma Allah ko da bai zo ga shari'a ba duk abin da ya saba ma hankalin su ko da Qur'ani ko hadisi ya zo da shi ba su yadda da shi to akan hakan ga tunda waɗannan siffofin ba su dace da hankulan su ba kaga ba su yadda da su ba to shine karatun je ya nuna cewa ga abin da ya shafi asma'u was sifat na ubangiji babu mashiga ga hankali gare shi ana tsayawa ne ga abin da an kajiya ga nassi muna tare dunkulen karatun jiya kenan madalla don hakan ga waɗanda sun kai amfani da hankali sun ka musanta siffofi na sifatul fi'iliya bayan ga sun tabbar cikin nassin qur'ani da hadisai to kaga wannan sun yi kuskure kuskuren su na farko abin ga auna siffofin Allah da hankalinsu abin da ya dace da hankalinsu shi za tabbatar ma Allah don abin da bai dace da hankalinsu ba su musanta shi wannan kuskure ne da mi ake tabbatar da siffa ga Allah da nasi shi na ya kira masmu abinda an kajiya an kajiya ga shari'a kenan yace wal hasil tabbataccen zance annal aqalla cewa hankali la majala lahu babu mazagaya gare shi fi babu asma'illahi wa sifati ga babin asma'u was sifat babu mashiga ga hankali da me kenan ake tabbatar da siffar Allah da sunan Allah da nassi amma ba da hankali ba fa in qulta to in kace qauluka hadha wannan magana taka na cewa babu mazagaya ga hankali ga abin da ya shafi asma'u was sifat wannan magana taka yunaqidul qur'an ta saba mu qur'ani la'anna Allah ya qul domin Allah cikin wata aya yana cewa wa man ahsanu minallahi hukuman wane ne mafi kyawun hukunci kamar Allah daga Allah wane ne yafi Allah kyawun hukunci babu wa tafdil shi ko al'ada fifitawa ga alifu tafdil can ahsanu mafi kyawu akbaru mafi girma a'azamu a'lamu kaga wannan alifu duk malaman na suna kiranta alifu tafdil kaga akbar yana da bambanci da kabirun kabirun babba akbar mafi girma alimun masani a'lamu mafi sani an ka ce duk malamai ne amma wancan yahi ilimi da mi aka gano yahi ilimi da hankali da hankali za a gano duk inda duk inda alifu tabdil ta zo to da mi aka gano an an ka ce wani yana da kaza amma wani yahi shi da mi za a ganowa da hankali za a ganowa to ya za ka cewa kuma babu mashiga ga hankali ga abin da ya shahi asma wa sifat kun fahimci abin da ya kasancewa wa tabdil shi kuma alifu tabdil fifitawa baina shay'in tsakanin wani abu wa akhar da wani abu fifitawa tsakanin abu da wani marji'uhu mako masa ilal aqali zuwa ga hankali duk malamai ne amma dai wani yahi ilimi da mi za mu gano wani yahi ilimi da hankali hankali za mu sawa mu gano irin nasoshin da wani ka basuwa da hujjojin da ya ka bai dan za mu ganowa ashe kenan akwai akwai mashiga ga ga hankali ko to wa qala azza wa jalla wani wuri kuma Allah mai girma da buwa ya ce walillahi al-mathalul a'la misali mafi daukaka abinda an misali nan shine sifa sifa mafi daukaka walillahi ta tabbatar ma Allah kaga yace al'a'la mafi daukaka ashe kenan akwai siffofi amma dai siffofi mafi daukaka to kaga ga alifut tabdil nan a'la kaga akwai tabdili akan aliyu a'la muna tare wa qala kuma Allah ya ce cikin wata aya afa man yakhluqu shin wai wanda ke yin halitta kamar la yakhluqu yana zama kamar wanda bai iya halitta komi afala tadhakkaruna wai ba ku tunani Allah shi ke yin halitta gumakan da kuka bauta komi ba su halitta ba lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu wa in yazlubuhum dubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu la'ufa ɗalibu wal matsalubu to wanda ke yin halitta wane ne ke yin halitta Allah yana zama daidai da wanda bai iya halitta komi ba zama daidai to ka gani to yanzu da mi da mi yanzu za mu auna wanda ka halitta da wanda baya halitta da hankali duk waɗannan ayoyin suna nuna mana akwai mashiga ga hankali ga wa ashbahu zalika da makamancin dai waɗannan ayoyin mimma mimma yuhillu Allah bi daga abinda Allah yake juyowa da shi alal aqali akan hankali fi ma yuthbitu li nafsi ga abinda Allah ke tabbatar da shi ga kansa wa ma yanfihi anil alihatil mud'ati da kuma abinda yake kore shi daga gumaka waɗanda ake bauta waɗanda ake kira kaga wannan duka da mi zaka gano cewa Allah shine mafi kyawun hukunci daga wanda ba shi ba da hankali da mi za ka gano cewa siffofi mafi ɗaukaka sun tabbatar ma Allah da hankali da mi za ka gano cewa wanda ke yin halitta ba ɗaya yake da wanda baya halitta bai iya halitta koyon duk da hankali za ka gano ɗan to ya kuma za ka ce mana babu mashiga ga hankali fal jawabu to in kai wannan tambaya abinda amsa an naqula sai mu ce innal aqala ai shi hankali yudriku yana riskuwat ma ya jibu lillahi subhanahu wa ta'ala abinda yake wajaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yamtani wa alaihi da kuma abinda yake hannuwa gare shi ala sabilil ijma'i akan tafarki na dunkule la ala sabilil tafsil ba akan tafarki na daki daki ba hankali yana riskuwa abinda au yana iya gano abinda au wajibi ga Allah da abinda ya koru ga Allah abinda shi abinda ya hannu ga Allah abinda ya koru ga Allah yana iya gano su dunkule amma daki-daki wannan dole sai da nasi na shari'a. Fa matsalan misali, al'aƙalu hankali yudiriku yana iya riskuwa bi annan rabba cewa Ubangiji labudda an ya kuna kamilar sifati dole ya zamo mai kammalallin siffofi, da hankali ake gano wannan. Duk wanda a Ubangiji to dole ya zama mai kammalallin su, don haka inda duk mun ka samu wani abu wanda adda wata siffa ta na ƙasa to mun san abin nan ba Ubangiji ba ne, kaga da hankali aka iya gano wannan. lakin na haza sai dai wannan la ya'ani bai nuhin annal aqala cewa hankali yuthbitu kulla sifatin yana tabbatar da kowace sifa bi aina da ainihinta au yunfiya ko ko yana kore ta lakin yuthbitu sai dai yana tabbatarwa au yunfi ko ya kore ala sabilil umumi akan tafarki na game annan rabba cewa ubangiji labudda babu makawa an yakuna kamilas sifati dole ya zama mai kammalallin siffofi saliman minan nakasa wanda ya kubuta daga nakasa hankali abin da kawai yake nunawa shine dole dai an ce ubangiji to dole ya zama mai kammalallin siffofi wanda ya kubuta daga nakasa to iyaka abin da hankali yake tsayawa to wannan ba shi kasa kuma a ce duk sauran siffofin Allah kuma hankali zai gano su ba a wasu siffofi nasi zai faɗa mana su muna tare famatsalan misali yudrikul aqalu hankali yana riskuwat yana sanin idraki shine sani hankali yana sanin annahu cewa shi labudda an yakuna rabb ba makawa ubangiji ya kasance sami'an basira mai ji mai gani da hankali kana da ganin mutum kurma ka san ba Allah na ba da ganin mutum makaho ka san ba Allah na ba don me don da kurumci da makabta waɗanda duk siffofi ne na nakasa ita ko siffa ta nakasa ta, ta Allah ya tsalkaka da gare ta kaga da hankali ana iya gano wannan ko kamar qala ibrahim li abi annabi ibrahim cikin wa'azin da yawa mahaifi ne ya ce id qala li abihi lokacin da ibrahim ya ce baba ne ya abati ya babana limata abudu don me kake bautar ma la yasmu abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yi guni an kashe an bai wadatar da komi gare ka in ka bauta ba fa'idar da zai baka in haƙi bauta ba wata cuta da za ta shi a wala yi guni an kashe ya kaga ashe kenan ka'idar ubangiji dole ya zama mai ji mai gani ko mai amfanarwa in an bi shi mai cutarwa in an kibe a tai to duk abin da bai ji bai gani bai amfanarwa bai iya cutarwa to wannan kaga ba ubangiji in ka bi shi ka bi banza hmm? wala budda an yakuna khaliqan hakan ga kuma dole na ubangiji ya zamo mai halitta wanda duk bai iya halitta an kira shi ubangiji to an yi kuskure la'anna Allah qala domin Allah ya ce afa man yakhluqu shin wanda ke yin halitta kamar la yakhluqu yana zama kamar wanda baya yin halitta ba su zama dai wani wuri ya ce wallazina ya da'una min dunillah waɗannan da suke kira wanda ba waɗanda ba Allah ba la ya khluqu na shay'an ba su iya halitta komi ashe kenan ƙa'ida ce ubangiji ya zama iya halitta muna tare to wannan duk ana riskuwa ta da hankali duk hankali na gano ma wannan amma sauran sifofi kuma ba dole a gano su da hankali ba muna tare yudraku hadha duk ana iya riskuwa wannan wayudraku kuma ana riskuwa annallaha subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala yamtani'u ya hanu an ya kuna hadisan ya kasance fararre ba'dal adami bayan da can babu shi da hankali ana iya fahimta Allah ba fararre bane domin duk abin da ahadisi to ya nuna kenan akwai lokacin da babu shi to Allah ba wani lokacin da babu shi balle a ce hadisi ne da hankali duk ana iya la'annahu na qasun domin zama akwai sadda babu ka wannan na kasace sai da baya ka faru wal qaulihi ta'ala kuma domin fadar Allah madaukakin sarki muhtajjan Allah haula yana mai kawo hujja akan wadancan alladina yabuduna al-asnam wadanda ke bauta gumaka yace walladina yad'una min dunillah wadannan da suke bauta wadanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba su iya halittar komi wahum su ma kansu yakhluquna halitta su an kai to wanda an ka halitta in an ci halitta ka an kai ashe an nuna akwai sadda babu ka daga baya an ka samar da kai to ya za a yi kuma ka zan Allah halitta ka an kai to in ka zan Allah to wanda ya halitta ka shi ko mu ce mai mi haka in dai ta tabbata halitta ka an kai ashe ya nuna hadisi kake an yi lokacin da babu ka to shi ko Allah babu sadda babu shi wannan ɗaya ya disqualifying ɗinka ga zama ba Allah ba muna tare to idan yamtani an yakuna al-khaliqu don hakan ga yana hannuwa mai halitta ya kasance hadisan hadisi bil aqalli da hankali hankalinka yana nuna maka ba, ba daidai bane bayyuwa a ce mai halitta ya zama hadisi wal aqalu aidan hakan ga hankali yudriku yana sanin anna kullu sifati na kasancewa duk wata siffa ta tawaya fahiya mumtani'atun Allah ta hanu ga Allah duk abin da siffa ta tawaya kwana tawaya ne mantuwa tawaya ce jin yunwa tawaya ne cin abinci tawaya ne hamma tawaya ne ɗaukar buta a zagaya tawaya ce don baka iya tsarin nan ko tutun nan cikin masallaci ko cikin ɗakinka ashe tawaya ne to kaga duk wata siffa ta tawaya to duk wanda mun haga yadda wata siffa ta tawaya ya nuna ashe ba Allah bane muna tare fahiyya mumtani'atun Allah don haka siffa ta tawaya kuma ta hannu ga Allah la'annar rabba domin ubangiji labudda an yakuna kamilan ba makawa ya kasance kammalalle ba tare da wata nakasa ba kowace iri ce shi a tasbihin da aka yi mai subhanaka tsarki ya tabbatar ma tsarki ya tabbatar ma daga mi daga duk tawaya duk abin da attawaya Allah ya tsarkaka daga gare shi ka gani shi yasa da an ka zo magana ɗa sai yace yace yace na yaya take inda yaka cewa to eh ci gaba ga ya ce inda yake cewa subhanahu an yakuna lahu waladun to can harkunta ya tsaya subhanahu an yakuna lahu tsarki ya tabbatar mai daga rike da kaga kenan ya tsalkaka mi ashe ya nuna rikon da kenan tawaya ta na kasace to Allah ya tsalkaka daga wannan tawaya to mu tafi yace wal aqalu aidan hakan ga kuma hankali yudriku yana sana anna kullu sifati na kasancewa duk wata siffa tana kasa fahiya mumtani'atun Allah ta hanu ga Allah la'anna rabba domin ubangiji labudda ba makawa an yakuna kamilla ya kasance kammalalle fayudraku don haka ana sani bi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki maslubun anhul ajiz wanda ake son ci kasawa ne gare shi duk abin da aka kasawa to ba za a jingina shi ga Allah ba la'annahu sifatu na kasin domin kasawa siffa ce ta tawaya fa idza kana rabbu ajizan in ubangiji ya kasance kasashe wa usiya kuma an ka saba mai wa arada an yu'aqiba alladhi asa yayyi nufin ya azabtar da wanda ya saba mai huwa ajizun gashi kuma bai iyawa fala yumkin kaga bai bai yiwa yanzu wanda bai da ƙari an ka saba me yaka iya yi sai dai kwan da takeici to kaga kaga ajizanci ya Allah ya tsalka daga ajizanci ko ne iri domin in an ka ce Allah ajizi ne akwai abin da ya gagarai to sai an ka samu sukan garu sun ka saba mai bai babu abin zai sai dai ya kwana takeici dai don haka kaga ajizanci ya ya tsalkaka daga Allah muna tare to idan don hakan ga al'aƙalu hankali yudriku yana sani bi annal ajizu cewa kasawa la yumkinu an yusafa Allah bi bai yiwa a siffanta Allah da shi wal ama kadhalika hakan ga makabta kasawa ce bai yiwa a siffanta Allah da makabta wasamam hakan ga kadhalika hakan ga kurumci bai yiwa a siffanta Allah da kurumci kasawa ce wal jahlu kadhalika hakan ga jahilci bai yiwa a siffanta Allah da jahilci ina fatar kun fahimta wa haka za kamar haka dai ala sabilil umumi akan tafarki na gamewa nudirku zalika duk muna sanin wannan da hankali lakin ala sabilit tafsili sai dai akan ta umuman muna sanin wannan da hankali bayyuwa a siffanta Allah da kurumci bayyuwa a siffanta Allah da makabta bayyuwa a siffanta Allah da jahilci da sauran duk da abin da umuman muna sanin hakan ga da hankali ana sanin wannan ko lakin sai dai Allah sabili tafsili akan tafarki na bayani la yumkinu an nudirka bayuwa musan da shi da hankali dole sai da nassi mika nuna mana to Allah ba kurma bane mika nuna mana Allah ba makaho bane mika nuna mana Allah ba jahili bane wannan sai mun koma ma nassi nassi shi zai wannan bayani amma dunkule umuman muna iya gano cewa eh lalle Allah ba kurma bane don me saboda kurumci sifa ce ta tawaya tawaya kuma ta tsalkaka Allah ya tsalkaka daga tawaya kaga umuman muna sanin haka amma da tafsili sai an koma mu shari'a muna biye la yumkinu an nudrakahu bayyuwa mu riske shi yace lakin ala sabilit tafsili sai dai akan tafarki na bayyana abu daki daki la yumkinu bayyuwa an nudrakahu mu riske wannan musan wannan fanatawaqqafu fihi don haka muna tsayewa ciki ne Allah sami akan abin da an ka jiya ga shari'a kaga ɗan ana bidar tafsili wannan dole sai an koma mu shari'a amma umuman dunkule muna iya sanin Allah ba jahili bane Allah ba kurma bane ba maka wannan duk muna iya sani amma meye dalilin cewa Allah ba jahili bane sai an koma mu shari'a madalla to sai mu tsaya nan ko duk dai da karatun jiya da na yau duk abin da dai yaka nunawa cewa hankali yayi kaɗan a siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da shi hankalinka ka siffanta Allah da wata siffa wadda hankalinka ya kawata hankali yayi kadan da me ake siffanta Allah da shari'a abin da ya tabbata ga shari'a mm don haka ɗan abu ya tabbata ga shari'a kuma to ba daidai ne ka yi amfani da hankali don ya sa amma hankalinka ka kore shi ba ba daidai bane inda ya tabbata ga shari'a tun da shin da kai da Allah wahi sanin kai ne Allah shi ka sani to Allah kira kai ne sami'an basira domin Allah ka ce kuma ba ya ji ba a siffanta Allah da siffa ta halittu nai in ka ce ba a siffanta Allah da siffa ta halittu nai a to kana da aiki tunda Allah na da rai ko alhayyul qayyum rayayye wanda a tsaye da rayuwa wanda a tsaye ga al'amuran bayi ya kira kai ne alhayyu ko rayayye to yanzu muna da rayuwa ko ba mu da to kore in ka ce raye ka siffanta shi da irin siffa ta halittu nai dole ka yadda rayuwa ba irin ta halittu ba ce to hakan ga ji kuma da ya ce sami an basira ji ba irin na halittu ba ne gani ba irin na halittu ba ne hakan ga da ya ce yana da hannu hannu ba irin na halittu ba irin nashi da ya ce yana da ƙafa ba irin ta halittu ba irin tashi da ya ce yana da fuska fuska ba irin ta halittu ba irin tashi Allah da ya ce yana da ido ba irin na halittu kaga abin nan da sun kai gudu shi da sun ka faɗa ma gudun kada a siffanta Allah da halittu ne inda ka yadda Allah yana na matsayin Allah daban yake laysa ka mithlihi shay'un to don an ce ma yana da abu kaza dot sai ka dauka irin nashi shi Allah amma sai da kan misalta shi da halittu sai ka kore siffar don kakka zai irin ta halittu kaga inda ka tumi nan ka faɗi madalla to Allah ya shiryar da mu shi yasa hankali bai yi ga abin da ya shahi asma'u wasu ba tsaya ga nassi duk da yadda haka son Allah Allah ya yi ka son kai ne haka manzon Allah ya yi ka son Allah duk yadda ka san Allah Allah ya yi ka sanin kai ne haka manzon Allah ya yi ka sanin Allah to Allah ya siffanta kai ne yace yana da hannu yana da kafa yana da ido yana da huska yana da kaza yana da kaza an naka ka tsaya jayayya da wanda zaka jayayya da shi Allah zaka jayayya in ba ta bacewa basira a ba a cewa haka nan saboda ka siffanta Allah to dama Allah ɗaya yake da halittu balle siffata ta halittu to Allah ya shirin da mu Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta madalla